الرحيم الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أقوي ترجمة سألن أو أمام بعض مقارن تتبع سنن دي في شهر شيء شيني ابن الجوزي كجوانا وسسنا هودو حد malamai sai mutum ya ɗauko ibn al-qayyim sai ya ce masa kawai ibn al-jawzi kuskure ne wannan babba akwai shekaru fiye da ɗari tsakanin al-imam ibn al-jawzi rahimahullah ta'ala da al-imam ibn al-qayyim kuma ba garin su ɗaya ba al-imam ibn al-jawzi ana ana masa alkunya da abul faraj abul faraj sunansa abdurrahman ibn ali ibn muhammad ibn ali ibn abdullah ibn al-jawzi ibn al-jawzi din nisba ce zuwa ga wani bakin bakin kogi garin su bakin bakin katon kogi ne ka san kogi da teku kogi babba to sai ka samu wani ƙauye kuma akwai wajen da a nan ake shan ruwa bayan kwale-kwale da suke yawo a ciki to akwai bangaren da ake sama ruwa to nan garin su nan garin asalin garin su din shine wajen ƙauyen kusa da wannan kogin a nan aka haife shi shi yasa ake ce masa ibn al-jawzi in sun ce jauza shine tawbatun nahar tawbatun nahari akwai abin nan a wajen bakin kogi na basara babban malami ne al-imam ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala an haife shekara ta ɗari biyar da goma shekara ta ɗari biyar da goma ya taso maraya babansa ya rasu shekarun shi uku kaga na amaraicin gaskiya ne amma jibiyar da ya zama shekarun shi uku sannan dangin su yan kasuwa ne suna sai da dalma dalma suke saidawa al-imam al-jawzi rahimahullah ta'ala shahararren malamin addini ne kin malaman da suka shahara a iya wa'azi akwai shi da iya bada amsa almajirin sa al-imam yafi'i ya ambata a cikin wani tarihin sa yake cewa an taba rigima tsakanin yan shi'a da ahli sunna a garin sai dukka suka ce to sun yarda al-imam al-jawzi yanke musu hukunci rigimar da ake ce kowa daga takobi da sayyidina ali yan shi'a sun ce sayyidina ali ya fi sayyidina abubakar ahlus sunna kuma za ma aqidan mu kenan sayyidina abubakar ya fi sayyidina ali sai aka zo wajen sayyidina aka zo wajen imam al-jawzi domin ya bada suka yadda da shi ya zama musu mai yanke hukunci suka ce duk hukuncin da ya yanke musu kowa zai yadda aka zo wajen imam al-jawzi da aka yi masa ta wannan tambayar cewa tsakanin sayyidina abubakar da sayyidina ali wa yafi sai ce afdaluhuma man kanat ibnatuhu tahtahu afdaluhuma man kana tibnatuhu tahtahu shabbaluhuma wanda ya fi su shine wanda yassa take karkashin sa ya shu abbaluhuma man kana ibnatuhu tahta sai ahli sunna suka ce a ai aishatu ibnatu abi bakrin tahta sallallahu alaihi wasallam in shiya sai suka ce a ai ba haka yake ne yana nufin aliyu ibnatun nabi su sama tahta to yana da irin wannan badiha sannan wani sarki ya taba a zamaninsa sarkin na halartar wa'azin kun san malamai magabata suna da wani tsari da suke yi sai su shirya majalisi sai a zo sai su tara wasu hadisai misali da suke magana kan abu daya da isnadansu lokacin da isnadi ake komai sai su zo sai su biya to cikin mahalarta wannan wa'azin nasu har da sarkin garinsu to wani ya laifi shi kenan sai ya gudu sai sarki ya ce a kama dan uwan shi irin yadda ake din nan a yanzu ko a ce ba a same shi ba a kama baban shi to sai sarki ya ce a kama dan a kama ba a kama dan uwan shi sannan da aka kama shi ya kwace dukiyar dan uwan nasu kenan shi kenan sai wannan ya zo ya kama shi kuka cewa to gashi an kama shi kuma an yi musadarar dukiyarsa an kwace mishi dukiya saboda dan uwan shi ya laifi ya gudu to sarki dama na zuwa sarki na zuwa wa'azi yana zuwa wa'azin ibn jawzi shi ke yana zaune can baya da kazan sarakuna su ba su zama cikin mutane tun can da ya zauna can baya amma ya kaga sarkin Allah da annabi ne ko sarkin da zai zo wa'azi shi ke nan al-imam al-jawzi kawai sai ya kirkiro wasu baitota shi kuma sarkin dama na da fasaha yake cewa kifi sun makhbirina ya su'adu بذنب الترك لم صلب الفؤاد وأي قضية حكمت إذا ما جنا زيد به عمر يقال يعاد حديثكم فيزيد حسنا وقد يستحسن الشيء المعاد يشيك في كتاع sai ya shirya kamar wani gazali yake yi kamar yana magana da wata a ciki dai yake cewa wa ayyu qadiyatin hukimat izama kana zaidun bihi amrun yuqad yace yanzu wannan wani irin hukunci ne a ce zaidi ya laifi ko shi kenan sai a kama amru a ce amru ne shi ne za a ɗau fansa a kansa sai kawai khalifa ya gane da shi ake kin ya ce a mayar masa da dukiya to to yana da irin wannan al-imam al-jawzi rahimahullahu ta'ala yana da littafai da yawa da ya rubuta a nan gashi nan ya kawo muku a shafi na biyar ya kawo muku littafai sha uku amma akwai littafan su waɗanda suka fi samuwa a ƙasar nan wanda bai ambace su ba akwai zadul masir fi ilmi tafsir tafsirin sa kenan tafsiri ne mai kyau tafsiri ne mai kyau sosai zadul masir fi ilmi tafsir tafsiri ne mai kyau yana ɗaya daga cikin tafsiran ahlus sunna wal jama'a duk da dai akwai wasu maganganu a ciki in ya tashi zai kawo maka akwal ne da aka kawo a tafsirin abu sai ya kawo maka akwal sha ɗaya tafsiri ne sosai shi yasa ya samu suna zadul masir إلى علم التفسير في علم التفسير سنيتي أخوي جامع المسامي أتكي استوعب به غالبا مسند أحمد وصحيح وصحيحي البخاري ومسلم وجامع الترمذي فسنيا تتغو سيو البخاري ده مسلم ده مسند الإمام أحمد سنن ده جاء ده الإمام ده, ده, ده, ده السنن الترمذي سنة أخوي لتافنس المنتظم في تاريخ الأمم من العرب والعجم anan ya ce mujalladi ashirin tarihin sa ne babba akwai al'ilal mutanahiya fil ahadithil wahiya akwai luqatul jiman fi kana wa kana wannan littafin lugha ne akwai littafin sa talbisu iblis wannan kusan kowa ya san shi ai littafin talbisu iblis littafin sa ne mai muhimmanci yana da muhimmanci sosai akwai littafin sa al-mudhish littafi ne na wa'azi akwai al-hada'iq li ahli al-haqa'iq akwai littafin luqatul manafi na likitanci akwai littafin funun al-afnan fi ulum al-qur'an akwai al-manhal al-azb aw al-mawarid al-izab ba al-azab ba al-izab sannan akwai asma'u ad-du'afa wal wadi'in sannan akwai al-wafa fi fada'il mustafa sannan akwai littafin al-mawdu'at akwai littafin sa al-mawdu'at yana daga cikin littafan sa da suka fi shahara sannan akwai littafin sa saidul khatir saidu al-khatir sannan akwai littafin sa mawa'izul hasan abin nan adabul hasan al-basri sannan akwai littafin sa hifzul umr hifzu al-umri littafi ne da ya rubuta shi akan muhimmancin lokaci hifzul umr littafi ne mai muhimmanci sosai ina muna karanta wannan zamu kada ko sabuwa daga akwai shi sannan ga wannan littafin da ke gaban mu so da kai yana da littafai da yawa ga malamansa ga almajiransa an ce mana haife shekara ta 510 ko ya rasu shekara ta 597 shekara nawa 597 ya rasu Allah gafarta ma to shine wannan al-Imam az-Zahabi al-Imam al-Ibn al-Jawzi na bambanta mana shi da Ibn al-Qayyim shi Ibn al-Qayyim sunansa Ibn Qayyim al-Jawziyyah in ba kuma ta ba a muqaddiman mu da muka yi ta al-wabil as-sayyib min al-kalim at-tayyib mun yi wannan bayanin ibn qayyim al-jawziyyati ba ibn al-qayyim al-jawziyyati ba kuma ka sama duka alu da lam ibn qayyim al-jawziyyati in kuma ba za ka sa al-jawziyya ba sai ka ce ibn al-qayyim ibn al-qayyim shi ce in an ce ibn al-qayyim an san sa da shi in ka ce ibn qayyim al-jawziyyati amma wannan abul farid abdurrahman ibn al-jawzi ibn al-jawzi to kai tsaye za mu shiga zuwa ga littafin mala yace bismillahir rahmanir rahim ba shi ba kuwa masu nuskha ne masu kwafin littafin ne ahlul naskhi ne suka yi bismillah suka ce wa bihi tawfiqu wal hidayatu wa bihi tawfiq a wajen Allah dacewa take qala wa bihi tawfiqu wal hidayatu dacewa a wurin Allah take wal hidayatu kuma shari'a a wajensa take shi yake ba da shari'a kuma shi yake ba da datarwa kun sa akwai hidayatu tawfiqin sai ya hada su duka aka hada su duka akwai hidayatu ta'limin wa irshadin akwai hidayatu tawfiqi to sai ya hada da at-tawfiq din da al-hidaya a waje daya man wufiqa hudiya ko duk wanda aka datar da shi aka sa ya dace sai ya zama mai hudiya sai a shiryatar da shi kuma qala ash-shaykh al-imamu babban malami limami a addini alhafiz masanin hadisi shaikul islami malamin musulunci muftil anami mai ba da fatawa halittu barakatun zamani shine albarkar zamani muhyi sunnati mai raye sunnar manzon Allah ta salama jamaluddin laqabinsa kenan kazan duk malaman da ana musu laqabi ko al-imam ibn kathir imaduddin al-imam az-zahabi shamsuddin al-imam al-qayyim shamsuddin al-imam ibn taymiyyah taqiyuddin babansa baban baba baban kakansa majduddin eh shine al-imam al-qayyim ibn taymiyyah yake cewa yake cewa inna ma laqabuni bi yace ni sa mun suka yi ba ni na sa ma kaina taqiyuddin nan ba eh dangi na ne mutanen gari suka sa mun taqiyuddin ka kon ka zama taqiyuddin ka hayya ai na sa in zama taqiyuddin kuma Allah ya sa ku zama abul faraj abdurrahman ibn ali ابن محمد ابن الجوزي رحمه الله تعالى سنة سكينة مقدمة المصنف gabatarwa shi al'imamu ibn al-jauzi rahimahullahu ta'ala sunan littafin mawasimun na tambihun na'ibi al-ghamri ala mawasimin umri tambihu faɗakar da anna'imi mai bacci al-ghamri wanda yake wawa bai san abin da ake ce ma rayuwa ba shine al-ghamr يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم هذا شيني وا شيني الغمر على مواسم العمر akan lokutan rayuwa lokuta abubuwan da suka cancanta suka wajaba a aiwatar a cikin rayuwa ga baki da su ne ake ce musu mawasib za mu zo mu gani alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi ja'ala al-a'mara mawasima wanda ya sanya rayuwa al-a'mar jam'u umri al-a'mar jam'u umri rayuwa da yawa ya sanya rayuwa ta zama mawasim lokutan da ya kamata aiwatar da abubuwa in an ce mausim shine lokacin da ya waje ba aiwatar da wani abu shi yasa ake da mausimul hajji in an ce mausimul hajji shine ne lokacin aikin hajji kenan sannan lokuta da ake da suna na shekara kaga akwai mausimul matsa ko akwai mausimul shita'i akwai mausimu aljafafi akwai mausimu asaif wato lokacin da zafi ke zuwa lokacin da ake ruwan sama lokacin da gari ke bushewa ba ruwa wato kaka kenan ko sannan kuma da lokacin abin nan sanyi hunturu kun ga mausimi kenan to shi ne ake ce masa almawas almausim mun gane mausim ai Alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi ja'ala al'amara wa mawasim wanda ya sanya rayuwa ta zama wani abu ko wata aba wacce aka yi mata lokutan aiwatar da abubuwa masu mahimmanci a ciki yarbahu fiha mumtasilul marasim yarbahu fiha mumtasilul marasim wanda mutumin da ya kasance ya aiwatar da ayyuka na alkhairi da aka musu alama da alkhairi sune almarasim jam'u marsam jam'u marsamin ne almarsam shi ne abin da shari'a ta shata maka ta maka alama ta ce in ka aikata mai kyau ne shi ne ake ci mishi ake ci masa marsa jam'insa sai zama marasim to yarbahu fiha mumtasilul marasim a cikin wannan rayuwar ne mutumin da ya aiwatar da ayyukan da shari'a ta ce yayi zai samu riba zai rabauta ya shiga aljanna sannan a gefe guda wa yakhsaru al-mudayyi'u al-khasiru al-hasim sannan wa yakhsarul mudayyi'u sannan wanda ya tozarta umarnin da aka bashi da aikin da aka ce ya yi shi kuma zai yi asara dama shine alhasiru shine asararre alhasim wanda ya yanke kansa daga alheri alhasim wanda ya yanke kansa daga alheri fa hiya mawdu'atun su shari'u ita shari'ar musulunci mawdu'atun an sanya ta ne libulughil amali don kaiwa zuwa ga abin da ake buri na aljanna fahiyya ita shari'ar musulunci wannan hiyya din ta udu ilal marasim din al marasim ba mun ce ayyukan da shari'a ta ce ayi ba ta musu alama ta ce ayyukan alkhairi ne to fahiyya su waɗannan ayyukan na alkhairi mawdu'atun an sanya su ne li bulughil amali domin kaiwa zuwa ga abin da ake burin samu me kowa ke burin samu shine shiga aljanna sannan wa raf'il khalali sannan an sanya shari'ar musulunci domin ta ɗauke ma mutane raf'il halal ta ɗauke musu alhalal gibi da za su samu na zinubi alhalal gibi ai gibi ba a san shi ko wace san gibi ba a san gibi to gibi matsala mun gane ai sannan za'idatul arbahi me ƙara ma mutum riba ne liman tajara ga wanda ya kasuwancin alkhairi ita rayuwa da Allah ya halicce ta to ita za'i ko kuma ita ita shari'a da Allah ya sa dokokin Allah da ya ce a bi ayyukan alkhairi da Allah ya ce a yi za'idatul arbahi masu ƙara ma mutum riba ne liman tajara ga wanda ya kasuwanci ko Allah ta'ala ya ce innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna eh tijaratan lan tabur hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ka gani ko inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata kaga cinikin kenan saboda haka za'idatul arbahi mai ƙara riba ce liman tajara ga wanda ya kasuwanci kasuwanci ne kasuwancin lahira suqul akhira ake nufin nan ka ci ba ba suqul duniya ba akwai suqul akhira akwai kasuwancin lahira eh muhlikatul arwahi amma kuma mai halakar da rayuka ne liman liman fajara ga wanda ya aikata sabo rayuwa ba ta da amfani dokokin da Allah ya ce mutum yayi ya kibi to za su halakar da ransa liman fajara ga wanda ya fajirci ya kibin Allah alhasanatu bi ashri amsalha ai idan mutum ya goma za a ninka masa goma goma alhasanatu in mutum ya ɗaya kyakkyawan aiki ɗaya bi ashri amsaliha za a ninka masa so goma ila sab'i mi'ati da'fin wa aktara har zuwa ninki ɗari bakwai zuwa fiye da haka ma ko ba haka bane ai ya tabbata a cikin hadisi ko wasayyi'atu ita kuma shi kuma mummunan aiki تغد المستقيم إلى حال المعتر ممونا أيكي تغد المستقيم ينا ميد متمن دا يكي كان دي دي إلى حال المعتر زوا ينين متمن دي شبايا المعتر shine mutumin da ya koma baya ci gaba da sharri shine almutar idan mutum yana aikata mummunan aiki to mummunan aiki na mai da shi baya wa bi hadal umri liyasiri mal yace da wannan rayuwar wacce take mai sauki yar kadan يشتغل خلود الدائم في الجنان ko yushtagal khuludu da'imu fil jinani ake siyan alkhuludu dawwama ad-da'imu matabbaciyar dawwama fil jinani a cikin aljannatai ba da ita ake siya ba ko ba da su bane da rayuwarka ta duniya zaka ce lahira wa bi hadha al-umri al-yasir da wannan yan rayuwar wacce take yar kadan al-yasir al-qalil yar kadan 60 aw 70 nan yushtagal khuludu da'im ake siyan dawwama ta har abada da duniya ake siyan lahira da duniya ake samun lahira shi yasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu aka waito shi yace laula thalathatu ashiya'a ma ahbabtu al-baqa'a fil ardi yace ba da dan uku ba abu uku ba da ban so in zauna a duniya ba da ni ban ma so a halicce ni ba abu uku abu na farko shine yace al-ilmu ilmi shine yake cewa an ujalis aqwaman yantakuna ata'ibat ata'iba ata'iba al-kalam kama yuntaka a ta'ibut tamar ya ce in zauna tare da mutanen da suke ware magana mai kyau kamar yadda masana dabino suke ware dabino mai kyau ilimi ke nan cewa ukabi lallai sannan kuma in tashi da daddare al'ibada ke nan in tashi in yi tahajjudi da daddare in bauta ma Allah sannan na uku shine aljihadu fi sabilillah in yi jihadi abu ukun nan su suka sa sayyidina Umar yake son duniya العلم العبادة الجهاد تو بهذا الأم وبهذا الأمر اليسير ده وانا ان رايوة اكتن يشتغل خلود الدائم اكي سيان مي دوما الدائم تهر ابدا في الجنان اشكين الجنتين والبقاء ده تبتا الذي لا ينقطع وان باتا ينكيوا تبتا ده بذات ينكيوا كبقاء الرحمن كمان تبتا تألا نغاما وانا ما دي دي بني ba wanda zai dawama kama Allah dawamar da za a samu aljanna ba ce kama da ta Allah ba shi yasa ina wannan shedan ya rudi su annabi Adam alaihi salam ko wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakain aw takuna min al khalidin wa zaka laysa kamithlihi shay'un ba a kamanta dawama Allah da dawamar da za a yi a aljanna wa man farraqa wanda kuma ya saka shi fil umri a cikin rayuwar nan ya sakaci ya ƙi yin abin da ya cancanta ya yi wa ka'afin khusrani to sai ya afka a cikin tabewa sai ya yi asara so daga wannan rayuwar da kake ganta ta duniya da Allah ya baka tsada gare ta fayan bari lil aqil mali yace ya kamata ga mai hankali an ya arifa qadara umrihi ya san matsayin rayuwarsa wallahi ba abar wasa bace damar da Allah ya baka kai amfani da ita wa an yanzura li nafsihi fi amrihi sannan ya kallon ma kansa a cikin al'amarinsa me yake yi akan daidai yake fayartanim ma ya futu istidrakuhu fayartanim sai ya ci gajiyar ma ya hutu sidrakuhu abinda idan bai riske shi ba zai kawo zai gudun masa fayartanim ya ci gajiyar ma ya hutu abinda zai iya kubuce masa istidrakuhu in bai riske shi ya jawo shi ya aikata shi ba zai kubce masa sannan ba kullu ma fata wa yabla yulfa lahafi ala fauti talaqi lahafa wa rubbama ju'ila bi tadyi'ihi halakuhu watakila wannan tozarta rayuwar ta sama da yayi a sanya masa wannan tozartawar ta zama ita ce sanadiyar halakuhu halakarsa wa rubbama watakila ma ju'ila halakuhu a sanya halakarsa bi tadyi'ihi ta kasance ita ce ta sanadiyar yadda ya tozarta rayuwarsa ya ƙi yin abin da ya kamata ya yi a cikin rayuwarsa mun gane ai to muqaddimar sa kenan shine sai ya ce babu zikiri mawasimin umr ga nan zai kasa mana yadda rayuwar dan adam ta kasu babu zikiri mawasimin umri babun da zai yi bayani akan lokuta na rayuwar dan adam da abubuwan da dan adam ya kamata ya aiwatar a ciki sai ilan mafaqaka Allah ta'ala anna mawasim al-umri khamsatun ka sani lalle lokuta na rayuwa matakan rayuwa guda biyar ne ku ji su al-mawsimul awwal lokaci na farko min waqtil wiladati tun daga haihuwarka ila zamanin bulugi har lokacin da mutum zai balaga wa zalika khamsa ashrata sanatan yace shekarar balaga shi yace shekara goma sha biyar akwai hujjojin malaman da suke ganin cewa shekarar balaga ita ce shekara goma sha biyar in mun zo za mu gani wannan mausim na farko kenan al-mawsimul awwal min waqtil wiladati daga haihuwar mutum ila zamani albuluji har lokacin da mutum zai balaga ila tamami hamsa ashrata sanatan har cika shekara goma sha biyar to za a faɗa me ɗan adam ke bukata a wannan lokacin me ya kamata a ɗan adam wasani mausimi na biyu min zamani bulujihi daga lokacin da ya balaga ila nihayati shababihi har zuwa lokacin da ƙuruciyarsa za ta ƙare wa zalika ila tamami hamsin wa na sana har lokacin da ya cika shekara talatin da biyar ke shekara goma sha biyar kenan nan ma ko can shekara sha biyar nan ma shekara sha a nan shekara ashirin shekara ashirin mausini na biyu kenan za mu ji mai dan adam kuma ke bukata a yi a wannan wajen me zai aikata ya tsira wasalis na uku min zalika zamani daga wancan lokacin wato talatin da biyar إلى تمام خمسين سنة اللوقس الذي تكشيكرا همس وذلك زمان الكهولة وأنه كلوقس فارد تيجن تكاشينا وقد يقال وقد يقال كهل لما قبل ذلك وسمع لما يسنع تامتن زي إيا فارد ما تتيجن خافن همس ila wasu shekara arba'in da biyar akwai malaman da suke ganin shekara arba'in da biyar su ne shi ne suke ganin kuhula ɗin in ka je ka duba tafsiran malamai na wa yukallimu an-nas fil mahdi wa kahla akwai wanda suke ganin cewa sayyidina Isa alaihi salam wannan shekarun ana nufin shekaru 40 da wani abu warabi'u mawsimi nabi na hudu min ba'dil 50 daga shekara 50 ila tamamis 70 har cika shekara 70 wa zalika zamanu shaykhukhati wannan shine lokacin tsufa na bambanta kalmar da tijantaka da tsufa da tijantaka wani zubin ba aibi ba ne amma tsufa in aka ce tsoho to kowa bai so a ce ya tsufa kowa bai so a ce ya tsufa saboda lokacin mutum ya kusan mutuwa kenan wai wani irin mutanen ne malaman nan masu ban dariya wai wani wani ɗalibin ana karatu sai a ce ya ce ka ɗaliban da sarka ce masa rahimakallahu rahimakallahu ya ce uridu hayatakum wa turiduna mamati ce kullum ina son ku rayu ina ba ku ilimi ku kuma kuna cewa rahimani Allah Allah yarhamullahu illa man mata Allah baya baya cikin sai wanda ya mutu shi ya ga bai bai fahimci rahma ba to na hudu kenan na biyar wal khamisu na biyar ma ba'da sab'ina o daga abin da yake saman saba'in ila akhiril umri har zuwa ƙarshen rayuwa fa huwa zamanul harami wannan lokacin riddigewa kenan al haram riddigewa wa qad yataqaddamu ma dhakarna min as-sinin wa yata'akhkharu yace hakika abinda muka ambata na shekarun nan zai iya yin gaba kuma zai iya yin baya me yake nufi wato sha biyar can da aka ce sinnul bulugh zai iya karuwa ga wani wani ba zai balaga ba a shekara sha biyar kila kamar mutanen da garin garin sanyi ne in ka tafi yin kasashen turawa sai bature ya girma bai balaga ba shi ne kace ganin malaman fiqh sai su ce fa shekara 18 20 sai mutum ya tattan bele yayi mafarki ya kai so dubu amma bai sallah in kai magana ce shi bai balaga ba ta ya baka balaga ba ai shi bai kai shekara 18 ba al-ghamru kenan يظن الغمر أن القلم مرفوع عنه وقد وضع الدورة مسألة القلم لكنه يظن أن القلم مرفوع عنه توشين يتقدم ويتأخر سنة ونزيء يبايع kafin shekara goma sha biyar sai wani ya balaga wani kila shekara sha biyu wani ma sha ɗaya wani sha uku kaga ba a sa wannan ba shi yasa ya kama ka wannan ku duba malamai fa mawasimu ha khamsatu abwabin ni dai na sanya maka matakan shekarun nan biyar ne ya rage naka ko ka kara ko ka rage mun gane ai to wannan ita ce muqaddimar da al-Sheikh al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala yi a cikin wannan littafin nasa na tanbihun na'im al-ghamr sai Allah kai mu karatu gobe sai mu ci gaba wannan ita ce muqaddimar sai mu tashi al-babul awwal insha Allah ta'ala